نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقارب وديك الله مدعوكين سركي da ya sake ba mu daman jama a wannan majalisi a wannan halaka ta iyaye mata malamai inda za mu gabatar da tafsirin wannan littafi da suna tafsirul karimun rahman fi tafsiri kalamil manna wanda yau insha Allah za mu tashi farkon suratul ma'arish Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wannan sura da cewa bismillahir rahmanir rahim wannan sura za mu fara tafsirin ta ne da sunan Allah mai gamamman rahama sannan kuma mai kebantacciyar rahama ga masu imani Allah subhanahu wata'ala yana ba da labari game da jahilcin waɗanda suke masu taurin kai masu neman saurin zuwan azabar Allah domin izgili da kuma ma'ana ta'annuti girman kai da kuma suna ganin abu ne wanda bai yiwa Allah ta'ala yake cewa sa'ala sa'ilun wani mai kira ya yi kira kenan wani mai roƙo ya yi roƙo bi azabin waƙi game da wata azaba mai aukuwa game da azaba mai aukuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana kiran mutane zuwa da su bauta ma Allah shi kadai ya nuna musu cewa wanda ya kunnan kashi kuma akwai abin da zai biyo baya na azabar Allah to saboda izgili da taurin kai sai suka ce to azabar Allah me yasa bata zo ba kamar yadda aka samu ɗaya daga cikin waɗanda suke masu taurin kai daga mushrikai wanda wannan ya sa shi roƙon wannan azab har suna cewa Allah ta'ala yana faɗi inda suke cewa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina idha hijaratan min as-sama aw itina bi adha bi adhabin alim aka ce wannan annadur bin al-harith shine yayin wannan addu'a cewa Allah in dai wannan abinda Muhammadu ke kira zuwa gare shi cewa daga gare ka ne kai ka aiko shi kai ka saukar da alkur'ani maimakon ya ce to Allah ka sa mu gane gaskiya mai imani da ita sai ce to in gaskiya ce kai mana ruwan duwatsu na azaba daga sama ko ko wata azaba mai radadi ta zo mana shine Allah ta'ala ya ce sa'ala sa'ilun wani mai kira yayi kira yayi roko bi azabin waqi'in game da wata azaba mai aukuwa Allah ta'ala ya ce lilkafiri na laisa lahu dafi ita wannan azaba ba mai tunkuɗe ta game da kafirai kuma wannan azaba za ta zo ne min Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala ba daga wani ba da haka wanda yake neman gaggaucin zuwanta to bai yi gaggawa ba domin tana sauwa ne daga wajen wanda yana da ikon saukar da ita zil ma'arish ma'abuci ɗaukaka ma'abuci girma wanda shi ne ke gudanar da dukkan sha'anonin halittarsa gaba ɗaya ko wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar zil ma'arish ta'arujul mala'ikatu mala'iku na haurawa war ruhu hadda ma mala'ika jibril nan an keɓe mala'ika jibril ne saboda in an ce al mala'ikatu yana ciki dan shi ma mala'ika amma sai aka am aka sake khassase shi keɓance shi da ambato don a nuna min matsayin shi da darajarsa shi ne Allah ta'ala ya ce wa ruhu da mala'ika jibril dukansu suna haurawa ilaihi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana a cikin wani ini wanda gwargwadonsa ana kaddara shi da shekara dubu hamsin na nan duniya inin tashin kiyama ɗaya yana saboda tsawonsa da masibin da a ciki na tashin hankali da rudu yana maimakon kusan shekara dubu hamsin na rayuwar duniya amma ga kafiri da kafiri shi mai imani wannan awon inin bai huce kamar lokacin da zai ɗoka ba na alwala da lokacin da zai ɗauka farkon alwallah zuwa ƙarshen amma shi kafiri zai ga wannan inin kamar dai shekara dubu hamsin ne na rayuwar duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fasbir sabarar jamila ka yi haƙuri ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ka yi haƙuri haƙuri mai kyau akan wannan kiran da kake ma mutanenka ma'ana kada ka yi raki sannan kada ka ƙosa a ci gaba akan umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka ka kira bayansa zuwa ga kaɗaita shi da bauta kada wani abu ya hana ka abinda kake gani na rishin ma'ana jayuwarsu zuwa ga Allah wannan duka kada ya daga maka hankali ya haƙuri akan kira zuwa ga Allah innahum yarawnahu ba'ida su waɗanda ba su yi imani da kiyama ba suna ganin kiyaman nesa take alhali Allah ta'ala ya ce wa yarahu qariba mun kuma muna ganin shi kusa ne kamar dai gobe ne ko saboda duk abin da aka ce zai zo to zai zo ko min nisan sa malaika cewa ya qulu ta'ala Allah ta'ala na cewa mubayyanan yana mai bayyana li jahalil mu'anidina yana bayyana jahilcin waɗanda suke masu taurin kai wasti ijalihim li azabillah da neman su da neman gaggaucin su da suke yi game da azabar Allah wannan jahilci ne wanda ya jahilci Allah to shine ke yin haka amma wanda bai jahilci ubangiji ba to baya yin wannan dan ya san Allah mai iko ne akan wannan amma su saboda sun jahilci Allah suna ganin cewa ba abu ne mai yiwuwa ba shi yasa suke cewa to azabar ta dade ba ta zo ba wannan kuma istihsa'an dan izgili wata annutan da kuma ƙurewa don a ƙure shi manzo Allah to baka ce azaba za ta zo ta zo ta dade ba ta zo ba wata ajizan da nuna kasawa suna ganin abin wanda ba zai yi ba shine Allah ta'ala ce sa'ala sa'ilun ai da ada'in wani mai kira yayi kira wastaftaha wastaftaha mustaftihu ya nemi buɗi mai neman buɗin zuwar azaba bi azabin waƙi'in da azaba wacce take mai aukuwa ma'ana sun nemi Allah ya saukar da azaba mai aukuwa ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ce lil kafirina ga kafirai listihqaqihim lahu saboda cancantuwarsu da azaba bi kufrihim da kafircinsu wa inadihim da kuma taurin kansu Allah ta'ala ya ce to su gare su laisa lahu dafi'u ba mai iya tunkuɗe wannan azaba ko min Allah azabar kuma daga Allah ce ko kuma ba mai iya tunkuɗe musu wannan azabar da ta zo musu min Allah daga Allah ai laisa li hadal azab wannan azabar ba ta da ma'ana laisa li hadal azab allazi sta'jala bihi man ista'jala wanda ya nemi gaggaucin zuwar wannan azaba to wannan azabar bata zamanto ba min mutamarridil mushrikina daga masu taurin kai na mushrikai to babu wanda ahadun yadfa'u wani wanda ya isa ya tunkuɗe azabar qabla nuzulihi kafin saukar azaba ba wanda ya ya isa ya hana saukar azaba sannan kuma auyar fa'uhu ko kuma ya doke azaba kafin zuwar azaba ba wanda ya isa ya hana zuwan azabar ko sannan kuma in azabar ta abu ba mai iya kuma doke wannan azabar aw ya fa'uhu ba'da nuzulihi ko kuma ya doke azabar bayan saukar azabar babu ba wanda ya sai wannan sai wa sai Allah da ya saukar da ita azaba wannan kenan wa hada hina da an-nadr bin al-harith wannan lokacin da nadar an-nadr bin al-harith yayi kira ma'ana yayi roko al-qurashi ba quraishi aw gairuhu ko ko wani samin al-mukazzibin daga cikin masu ƙaryatawa فقال يتي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك يا الله إن دي ونن غسكياني دغا وجنك ني فأمطر علينا to kai mana ruwan duwatsu fa amtir alaina hijaratan min as-sama kai mana ruwan duwatsu na na azaba daga sama aw itina bi azabin alim ko ko kaso mana da azaba mai radadi wal azab ita azabar da suke roƙon zuwanta labudda an yaƙa alaihim min Allah ba makawa wannan azabar zata sauka a kansu daga Allah wa arafu azamatahu haka ne ko fa imma an yu'ajjala lahum fid dunya ko Allah ya gaggauta musu azabar tun anan duniya wa imma an yu'akhkhira lahum fil akhirah ko kuma ya jinkirta musu ita har a lahira amma dai azabar da suka roƙa tabbas za ta auku a kansu to amma yanzu gadon daman Allah ne ko ya saukar musu da ita tun a nan duniya ko kuma ya jinkirta musu ita sai a lahira falau arafu Allah ta'ala inda sun san Allah ta'ala wa arafu azamatahu da sun san girman Allah wa sa'ata sultani sultanahu ko da kuma yalwar ikonsa wa kamal asma'ihi wa sifatihi da kuma kammala ko kuma cikan sunayensa da siffofinsa lamasta'jalu da busu nemi gaggaucin zuwar azabar ba walastaslamu da sun miƙa wuya ga Allah wa ta'addabu da sun ladabtu da sun san irin maganar da ya kamata su yi wa Allah ولهذا ذكر تعالى من عظمته dan haka Allah ya ambaci na daga abin da ke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala, ma yi dadu a kuwa lahumul ƙabiha, abin da ke zamantawar kishiyar maganganunsu waɗanda suke munana. A ƙara sai Allah ta'ala ce, Zil ma'arish, Allah ma'abuci ɗaukaka, ai, zil uluwi, Allah ma'abuci ɗaukaka ne, wal jalali da kuma girmama, wal azama. da kuma girma wattadbir da kuma gudanarwa da sa'irin halki ga sauran halittu gaba ɗaya Allah ne duka ya gudanar da halittu gaba ɗaya ta arjul mala'ikatu war ruhu ilayhi mala'iku na haurawa zuwa gare su har da mala'ika jibril alladhi ta'ruju ilayhi mala'ika Allah wanda mala'iku ke haurawa zuwa gare shi wannan na nuna kenan Allah ma'abuci ɗaukaka ne Allah na sama. Bima ja'alaha ala tadbirihi da abin da Allah ya sanya mala'iku ya ɗora musu gudanar da wannan abin. Wata aritu ilaihin ruh ko? Rai yana haurawa zuwa gare shi, kenan nan yana iya ɗaukan ma'anar rai ko kuma ma'anar ne. ma'anar mala'ika jibril mala'ika jibril shi ma'ana ce mashi ruhu sannan kuma idan muka ce ru ma'ana rai ake ne a nan sai muke kenan ta arujin mala'ikatu mala'iku na haurawa zuwa ga Allah domin mi saƙon da kai saƙon da Allah ya ɗora musu abubuwan da ya ɗora musu su gudanar da su a ranar duniya war ruhu ilai kuma rayukan bayu ma suna haura zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai suka ce wa hada ismu jins wannan suna ne na jinsi yashmul al arwah kullaha ya shahi dukkan rayuka ko barruha wa fajiruha ma'ana rayuka na mutanen kirki da rayuka na fajirgan mutane duka in an hauda su in ma'ana aka karɓe su lokacin mutuwa suna haurawa ne zuwa ga Allah sai dai shiran wanda yake ba eh, musulmi ba baya huce sama ma'ana ta farko daga nan za a dawo da shi ƙasa amma shi ran mai imani sai Allah ya ce to ku rubuta sunan bawa na a cikin illi ko sannan a dawo da shi a cikin kabarinsa a mai tambayoyi wa hada inda alwafati wannan a wajen mutuwa fa amma al-abrar amma mutanen kirki fa ta'riju arwahahum ila Allah rayukan suna haurawa zuwa ga Allah ko فيؤذن لها من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء السابعة ma'ana sai a ba a rika ba nema ma ran izini sama daga sama zuwa sama duk sama da aka ji sai mala'ikun da kula da suke kula da wannan sama su ce ma hazi ga ruhu ƙauye ba wani irin rai ne wanga mai kamshi mai daɗi haka sai a ce ai wane ne dan wani sai a buɗe masa ya haura sama ta gaba haka sai ma'ana ya kai sama ta bakwai idan ya kai sama ta bakwai a lokacin nan ne fata ya ko sai ma'ana ta a rayar da ita wa taslimu alaihi وتسلم عليه وتسلم وتسلم عليه ايوا الله معنا سلم وتحظي بقربه تربوت دسام قسنتي ga Allah وتبتهج بالدنو منه كما معنا ذات جدادي saboda mai ta kusanci ubangiji Allah subhanahu wataala saboda ran ya kai wajen Allah subhanahu wataala wa yahsul laha minhu sana wal ikram sai wannan rai ya samu yabo daga Allah da kuma girmamawa walbirri walfa'izar da alkhairi da kuma girmamawa wa amma arwahul fujja amma rayukan fajirran mutane fa ta'arizu za ta haura fa idza wasalat ila sama da wannan ran ya kai sama ista'azanat sai rage nemi izini falan uzallaha ba a masa izinin wucewa wa uidat ila al-ardi za a dawo da ran kasa summa yani zakara al-masafa التي تعرض فيها الملائكة وروح إلى الله سنسي الله يا أمبتي أنا أتصوم فاتن wurin da mala'iku suke haurawa zuwa ga Allah da kuma rai, wa annaha ta arzu fi yaumin bima yassara laha, wannan ran na haurawa a cikin inin da Allah ya sauwaƙe ma wannan rai minal asbabi ko kuma mala'iku na daga dalilan da za su taimaka musu zuwa ga haurawa sama wa anaha alaihi minal lafafati wal khiffa sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki mala'iku da rayuka akan haurawa zuwa gare shi tare da tausasawarsa da kuma sauƙaƙawarsa wa sir'atar sairi da saurin tahiya ma anna tilkal masafa tare da cewa wannan faɗin wurin ala sairi al-mu'tad akan tafiya wanda dai aka saba miqdaru 50 alf sana yana gwargwadon shekara 50 ma'ana idan dai in an fassara da cewa zangon da mala'iku suke haurawa zuwa ga Allah a tafiya dai wanda aka saba a al'ada yana kai shekara ma'ana 50 da mutum zai rika haurawa irin tafiya dai wanda aka saba sai ya shekara dubu hamsin ya kai wajen wa ya kai ce inda ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yake amma sai Allah ya sauwaƙe ma ran ya sauwaƙe ma mala'iku ga saurin ma'ana tahiya da sauransu shine yace min ibtida'il aruji ila bulughiha daga farkon haurawa har zuwa kaiwa inda ake bukata ma haddalaha inda Allah ya iyakance musu wa ma tantahi ilaihi da kuma inda mala'iku suke kai ƙarshe wajen haurawa da kuma su rayuka. Ina inda za a ƙaddara da tahiya irin wadda aka saba sai an shekara dubu hamsin. Ko? Su malamai suka ce kuma nan ana nihin inin iyama, tsawon inin yana kai shekara mai shekara dubu hamsin ga kafiri. fa hadha al-malik al-azim wama tantahi ilayhi min al-mala'i al-a'la da kuma abinda take kaiwa karshe zuwa gare shi na daga eh, halittun da suke can sama fa hadha al-malik fa hadha al-malik al-azim wal alim al-kabir wannan mai mulkin mai girma shine Allah wanda yake al'alimul kabir masani babba alawi yani uluwihi wa safalihi wa safalihi ma'ana ɗaukakar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wajen ɗaukakarsa da wajen ma'ana ƙasansa duka Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka ya girmama ni jami'u ƙarita walla khalqahu wa tadbirahu Allah al'adamul kabir kai ma'ana halittu waɗanda suke masu girma ulubuhi na sama wa safalihi da na ƙasa dukansu jami'uhu gaba ɗayansu ƙarita walla khalqahu Allah ne ya jibinci halittarsu wa tadbirahu da kuma gudanar da su al'aliyul a'ala wanda yake maɗaukaki mafi ɗaukaka fa'alima ahwalahum zahira Allah ya san halayensu da abbayyane Allah ya san halayensu da abbayyane ko sun mutu an yi Allah ya san halayensu da abbayyane shine az-zahira wal batina da kuma waɗanda suke ma'ana a ɓoye wa mustaqarrihim wa wa mustaqarrihim wa mustawda'ihim Allah ya san matabbacin su sannan ya san inda suke wa awsalahum min rahmatihi kuma Allah na kai musu rahmarsu duk inda wata halitta take karkashin ƙasa ko a sama Allah ya san da ita wa awsalahum min rahmatihi kuma Allah yana kai musu rahamarsa wa birrihi da alkhairinsa wa ihsanihi da kyautatawarsa ma ammahum wa shamalahum abinda ke iya game su ya haɗe su gaba ɗaya wa ajra alaihim hukumuhul qadari kuma Allah na gudanar musu da hukuncin sa wanda ya kaddara wa hukumuhu shar'i da kuma hukuncin shi na shari'a wa hukumuhu jaza'i da kuma hukuncin sa na sakamako wanda ya alkhairi a saka mai da alkhairi wanda ya mummuna a saka mashi da mummuna ko babu usan li'aqwamin jahilu azamatihi da haka cir da mutanen da suka jahilci girman Allah walam yuqaddiruhu haqqa qadarihi busu girmama Allah ba gaskiyar girmama shi fasta ajalu bil azabi da haka sai suka nemi gaggaucin zuwan azaba ala wajhi ta'jiz wal imtihani ma'ana akan huskar kasawa da kuma wai jarabawa su ga in abin zai yiwu ko wa subhanal habib sarki ya tabbata ga Allah mai dauriya alladhi amhalahum wanda ya jinkirta musu wama ahmaluhum mi ya kai su ma'ana yarbi da abin da yake bai kamata a yarbar da shi ba na ibada wa azuhu sannan suka cutar da Allah suka cutar da manzon Allah fasabara alaihim wa afahum yayi hakuri akan su kuma ya yahe musu wa razaqahum kuma ya arzuta su hada ahadul lihtimalat wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake ɗauka fi tafsir hadhihi al-ayat al-karima akan tafsirin wannan aya fa yakunu hada al-uruj wa su'ud fi ad-dunya sai zamanto wannan haurawar da mala'iku suke yi wannan haurawar da mala'iku suke yi sannan kuma wannan haurawar da mala'iku suke yi ko da kuma hawa da suke yi yanan wannan abin da ke faruwa ne a nan a nan abin nan ƙasa ko a ƙasa ba wai a sama ba haka ne li'ibadihi kenan sai zamanto wannan fayakunu hadal uruj wa su'ud fi dunya wannan haurawar da hawa a nan duniya ne li'anna siyaq al-awwal saboda siyaqi na farko ya dullu alaihi yana nuni akan sa wa ya tamilu anna hadha fi yawmil qiyama kuma yana iya ɗaukar cewa wannan abun wannan abin da zai faru ne a ranar kiyama wa anna Allah ta'ala Allah ta'ala yazharu li ibadihi fi yaw- fi yawmil qiyama zai bayyana ga bayansa a ranar kiyama zai bayyana gare a- a- ga bayan Allah a ranar kiyama min azamatihi wa jalalihi daga girman Allah da kuma ɗaukakarsa wa kibriya'ihi da kuma ma'ana girmansa. Ma huwa akbaru dalilin abin da yake shine mafi girman dalili ala ma'arifatihi akan sanin Allah. Mimma yushahidunahu abin da za su gani kiri da kiri min urujil amlaki wal arwa. Ko na haurawar mala'iku da kuma rayuka. su ma za su rika haura sa'idatan wa nazila suna hawa suna saukowa bit tadabiril ilahiyya da gudanar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu wa shu'unir rabbaniyya da kuma sha'anunnukar ubangiji Allah fi zalika al a wannan rana ta kiyama alladhi miqdaru ranar da gwargwadon irin wannan ranar 50 alf sana ma'ana shekara dubu hamsin min tsulihi saboda tsawonsa wa shiddatihi da tsananin da a ciki lakin Allah ta'ala ya khaffifu alil mu'min sai dai Allah zai dan zai sauƙaƙa shi ga mai imani ko wa qawluhu fada Allah da yake fasbir sabran jamila kai hakuri mai kyau isbir ala da'awatika liqaumika kai hakuri akan kiran mutananka sabran jamila hakuri mai kyau la tadjar fihi ma'ana kada ka yi rauni a cikinsa wala malal kada ka kosa bal istamir ala amrillah ci gaba akan umarnin Allah ko wadaw ibadahu ma'ana ka wadaw ibadahu sannan ka kira bayonsa ila tauhid zuwa ga tauhidi ka kira bayonsa zuwa ga tauhidi kada ka kasa ولا يمنعك عنهم kada ya hana ka game da kiransu matara abinda kake gani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda kake gani gare su ka juya shi matara abinda kake gani yana faruwa gare su wannan kada ya ja ta ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko min adamin qiyadihim na rashin jayuwarsu game da bin umarninka wa adami ragabatihim da kuma rashin fadayinsu wannan duka kada ya hana ka ka ce baka kiransu kai a matsayinka na mai kira zuwa ga Allah dan mutane ba su karba kiransu ko kuma ma'ana mutane ba su damu da abin ba baka ce a to bari in wasa a a ci gaba mai rabon shari'a zai shiri wanda bai da rabon shari'a kuma shikenan to shine Allah ke ba manzo Allah hakuri abin da yake gani na taurin kan mutanensa da rashin jayuwarsu da rashin kwaɗayinsu wannan kada ya hana shi zuwa kada ya hana shi kiransu zuwa ga tauhidi fa inna fi sabri ala zalika domin haƙuri akan haka khairan kasira alkhairi ne mai yawa innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin tashi bayan an mutu nesa yake Allah ta'ala ya ce wa narahu qariba mu kuma muna ganin shi kusa ne yake ad-damir damiri na innahu innahum ko da yake yarawnahu wannan damiri na yarawnahu aka ce ya'udu ila al-ba'as yana komawa ne zuwa tashi bayan mutuwa su suna ganin tashi bayan mutuwa nesa yake Allah ta'ala ya ce wa narahu qariban mu kuma muna ganin shi kusa alladhi yaqau fihi azabu sa'ilina bil azab wanda a cikin shi azabar mai tambayar azaba zai abku a ciki ai inna halahum lalle halinsu halal halul munkiri lahu hali ne na wanda yake musan tashi bayan an mutu to Allah ya ce wannan tabbas ne kuma zai faru walaƙari ghalabat alaihi shiqwa wallade ghalabat alaihi shaqwa shiqwa wanda tabewa yayin rinjaye a gare shi wa sakara da dimuwa ko hatta taba'ada jami'a ma amamahu har ya nisantar da duk abin da ke gaban shi wanda ake cewa na zuwa na mutuwa na tashi bayan an mutu sai yana ganin ina abu ne mai nisa min alba'asi wan nushur na tashi bayan an mutu da kuma taron da za a yi ranar tashin kiyama wallahu yarahu qariba Allah yana ganin shi kusa li'annahu rafiqun halim dan shi Allah mai tausasawa ne mai dauriya ne la yu'ajjil baya gaggauta azaba in ba don haka ba da lokacin da yake roƙon zuwa azaba kahin ya rike bakin shi azabar za ta wa ya alamu annahu labudda an yakuna kuma Allah ya san da babu makawa wannan abin zai kasance wa kullu ma huwa atin duk abin da zai zo fa huwa qaribun kusa yake wannan kenan wa anakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم